الحمد لله ولي الصالحين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم العرباء أقوى قوتي ربيع الآخر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da biyar bayan hijira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da sha takwas da watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin da uku miladiya idan ba manta mun tsaya darasi na takwas za mu tashi darasi na tara a wannan littafi mai albarka amal yawmi wal laila na ahmad ibn muhammad ibn sunni rahimahullahu ta'ala inda mali yake muna cikin babu ma ya kulu idan aslaha haka nan wa idan amsa babu da yake magana akan abin da mutum zai faɗa in ya wayi gari in ya kai safiya da kuma abin da zai faɗa idan ya yammata za mu tashi hadisi mai lambar talatin da bakwai tashi na ashirin bibi inda mali yake nau'un akar wani nau'in daban da ake so mutum ya biya da safi قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم بن بلال قال حدثنا محمد بن عبد الملك الدسوقي قال حدثنا إسماعيل بن أبان قال حدثنا أبو إسرائيل عن طلحة بن المسرف عن عبد الرحمن بن عوسجة عن البراء بن عازب رضي الله عنه قال ما لا يقول السني Allah madaukakin sarki ya masa rahama yake jehin malaminsa Ismail bin Ibrahim bin Bilal ya karantar da shi ya rantar da shi shi ma kuma malamin sa Muhammad bin Abdul Malik addatiyu ya karantar da shi shi ma malamin sa Ismail bin Aban ya karantar da shi shi ma malamin sa Abu Isra'il ya karantar da shi shi kuma ya karbo daga Talha bin Musarrif shi kuma daga Abdurrahman bin Ausaja shi kuma daga sahabban Annabi kira da annabi Allah ya tabbata a gare shi Bara'u bin Azib Allah ya kara masa yadda yake kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam annabi tira da aminta Allah tabbata a gare shi ya kasance idan ya kuli yana cewa idza asbaha idan ya wayi gari idan gari ya wayi ya ga Allah madaukakin sarki ya sa wato gari ya wayi idan ta biyu wa idza awamta haka nan idan ya yammata lokacin da la'asar ta yi to ga addu'a da yake faɗa shi sa a can baya za ku ji sai babu wayi kulu idza asbaha malamin suka zo jiyawa sai su tara da cewa kuma wa idan amsa haka nan kuma idan yayi yammaci ko da bai rubuta ba ba abin da annabi yake bada asbahna wa asbaha al-mulku lillah walhamdulillah ولا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم إني أسألك من خير هذا اليوم وخير ما بعده وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده اللهم إني أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر وأعوذ بك من عذاب في النار وعذاب في القبر سوى النبي عليه الصلاة والسلام هنا سوى أصبحنا من والدين وأصبح الملك لله أن الملك جبائي يا والدين أهل الله مدوكة سنة والحمد لله godiya dukkaninta ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wala ilaha illa Allah kuma ba wanda ya cancanta abota wa sai وحده لا شريك له في كده yake ba shi da abokin tarayya Allahumma ya ubangiji inni as'aluka min khairi hadha al-yawm ina roƙonka alkhairin wannan yinin na yau wa khairi ma ba'dahu da alkhairin da yake bayan yinin kima wa a'udhu bika min sharri hadha al-yawm ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga sharrin wannan yinin da muke ciki وشر ما بعد شر da yake bayan yin Allahumma ya ubangiji ni a'udhu bika min al-kasali ina neman tsari a gare ka a gurin ka ya Allah min al-kasali daga gajiyawa kasala lalaci shine kasala an fahimta da jahu yawa shi kana da damar yin abu kaki shine al-kasal sabanin al-ajizu wannan baka da iko shi ka ita shi ma kake neman tsari a kansa saboda haka alkasal kana neman tsari a gurin Allah abu za kasala mutum yana kallon ana yin abu zai yi yana ji yana gani saboda kawai wato shedan yana masa wata shine alkasal mutum yana da iko ya ce abu shine alkasal wa a'udhu bika min azabin sinnar ya ubangiji ina neman tsari a gare ka daga azabar da take cikin wuta to wato il kibari da mummunan girma mutum ya girma amma za ka ga wato ya kai matsayin da ya gaji kuma ya gajiyar ko kuma ga shekaru an yi su da yawa amma na banza to za a ce ma mutum ya kai shekara saba'in a rayuwarsa ya kai matsayin da ya kasa iya zina yanzu ba ya iya irake amma yana iya biyan kuɗi ya kira matasa su yi a gabansa don ya gida Allah kuwa akwai wasu wanda aka kama da irin wannan matsalar su yanzu sun kasa ba za su iya ba amma za su biya a zuwa a gaban suna zaune a ga wannan su da kibar ne a turai ko kaji a turai to sun gangaro har afirka to kajiwa har a kanin ba kalin jefiya Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye mu kai da ma karshen ma magana tun da annabi ya faɗa ai ka san za a samu yawa amma ai ko ina ne za a samu Allah ya kiyaye mu kawai fatan mu mu Allah ya tsare mu yayin da kake addu'a da shi ne ka rika hararo wannan kalmar cewa Allah ya kare ka daga wannan abu ko a ce ma mutum ya yi wannan shekarun amma baya gane komai baya iya sallah bibi ka fahimta da kyau ko in yi fitsari ya ce ga shi nan muke biya biyo shi misali sannan kuma duk wasu abubuwa na barna za ka rika ji a bakinsa eh za ka rika gaunin wani ga shekaru amma ka ji ba ta a bakinsa ai saboda ki bazu mata ko tsaya da yara su rika zanci cika marasa ma'ana shi ma su riki ba ne ya duka nemi tsari a gurin Allah daga wannan wa audu bika min azabi finna ina neman tsari a gurin ka ya Allah daga azaba a cikin wuta wannan ta gaba ya neman tsarin Allah akan azaba ko bai san Allah ba tunda annabi da kansa yake cewa Allahumma qini azabaka yawma tab'atu ibadaka cewa ya ubangiji ka tsare ni daga azabarka in ji annabi da kansa ran da zaka tafi waye ka to karka ne wani ne wuta wa azabi fil kabri da azaba kabari azaba kabari mun sha wannan bayanin a baya cewa gaskiya ce lalle akwai ta saboda haka wannan shine wannan hadisin hadisi isnadin yana da rauni saboda wanda yake ciki da ake kira Gassan ibn Rabi' ana yi Isra'il ya janyo wa isnadin matsala amma kalmomin muna da zuwa wasu wuraren masu kyau قال حدثنا الحسين بن محمد لون آخر كان قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو قتادة قال حدثنا أبو أبو الورقاء قال حدثنا ابن أبي أوفى قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أصبح قال sai malami ibn sunni yace malamin sa Hussein ibn Muhammad ya karantar da shi shi ma malamin sa Abu Dawud ya karantar da shi shi ma kuma malamin sa Abu Qatada ya karantar da shi shi ma malamin sa Abu Waqa ya karantar da shi shi ma malamin sa Ibn Abi Awfa ya karantar da shi yace Annabi alaihi salatu wasallam ya kasance idza asbaha in yawayi gani kale yana cewa أصبحنا وأصبح الملك لله عز وجل والحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما كفن فيهما لله عز وجل اللهم اجعل أول هذا النهار فلاحا وأوسطه نجاحا وآخره فلاحا يا أرحم الراحمين في وعينا فتن ونن كلمة إذن يوعي جميل asbahna mun waye gari wa asbahan mulku lillahi azza wa jalla mulki ya waye gari gaba ɗayan sa hannun Allah madaukakin sarki mai girma da buwaya to sai ce walhamdulillah godiya ta tabbata ga Allah wal kibriya'u ita da girma duk ya tabbata ga Allah wal azamatu lillah sannan kataita ma ta tabbata ga Allah Allah ya cewa al-kibriya'u rijali wal azamatu rijali wal azamatu rijali saboda haka faman na za a ne biyu ba ko kasantu haka annabi cewa wannan ji da kita da kataita duk na Allah ne mutum yanzu yana irin wannan yana ji da ita da kafaita Allah yake wanda ya jayayya da ni akan wannan sufar sai na karye don ba na ka bane na Allah ne yaji ne yake alkibriya ji da ita da girma duk lillahi na Allah ne wal azamatu lillah haka nan shi ma girman ne amma sai ka ce kafaita da kambama iya ma ya tabbata ga Allah wal khalqu dukkanin halitta duka su ma na Allah ne wal amru haka al'amari ko umarni ya Allah ne ya yi daidai da wacce ayar ta Arab inna fi khalqi samawati wal ardi wa ikhtilafi al-layli wan nahari a ba ita ba ita inna rabbakum allahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arshi yghshi al-layla an-nahara yatlubuhu hasidan والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره على له الخلق تبارك الله رب العالمين سوى إن في خلق السماوات إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض lallai ubangijin ku shine wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin a kwanaki gida don a koya ma gun abin sanni sani ba wai don Allah ba shi da kun da ya kun ba a don koya ma gun abu ɗaya bayan ɗaya yake sun mastawa ala al'arshi same da yi da al'arshi istiwa an yi liko ne diritan da ya dace ne yi gushin lailan nahara dare yana lullube ini ya iluhu hafizan yana abinsa da gudu haka suke yanzu yar baye ne ake yanzu kun ga yini ya zo ya lullube dare ya zo ya lullube yini shi ma yanzu yini ya dawo bayan sa ya fito shi gaba ake haka ake ta wannan tsiran wanda ya kamo wannan wannan ma ya kamo wannan haka ake ta yi shine lubuhu asitan yana neman sa da gaggawa wa shamsa wal qamara da rana da wata wan nujum da kuma taurari musakharatin bi amri gaba ɗaya ababen horewa ne da al'amarin Allah ba astronomy ne suka gano ba aikin su bane sai ke ala kowa ya kowa ya saurara ya bada kunnuwansa lahu al-khalqu da halitta gaba ɗaya da wa'annan misalan da aka bayar dukan su gaba ɗaya da wanda ka sani da wanda baka sani ba lahu kaga a larabci za a iya cewa al-khalqu wal amru lahu تقديم ما حقه التأخير يزيد الحصر أخذت بلا saboda haka za a iya faɗi wannan amma tun aka fara samun lahudin to ana nuna protection din ba wuri ita sai shi ba ne mallakar da sai Allah ballan kana wani yace yau yayi biki ba zai ba fito da rana ba ko sun bata da Allah da yake suke canji ba daya sai yake lahul khalqu gaba ɗaya halitta ta ta duka wal amru haka da al'amura da umarni gaba ɗaya a hannun Allah yi to shi ne wannan shi ce tabarakallahu wani wani malami wani abu da yi bi ya zo wannan tabarakallahu rabbul alamin sai kai jama'a ku tafa wa Allah ka ja abba wai shi kawai tabarakallahu a ai ai Allah ba mutum bane da ra'ayi masa wani ai yawa sai da girmama shi amma tafa wa Allah ina ko wannan magana tabarakallahu albarkatun ubangiji sun yawaita ai kasurat barakatu rabbul alamin ubangijin da ne kai gaba daya wane ne to shine anan alkalqu wal amru wal khalqu wal amru da halitta da umarni din Allah ne wal laylu da dare wal naharu da yini wa ma takana fihi ma da abin da yake zama a cikin su ya huta lafiya lau kamar da daddare ai zaka komai ya kwanta an yi bacci sai ka ji komai shiru da abin da yake cikin daren da wanda yake kai kawo a cikin yini lillahi gaba ɗaya da Allah ne azza wa jalla Allahumma ya Allah ij'al awwala hadha an-nahari salahan ka sanya farkon yinin nan da na fara da jiya zamto cikin gyara cikin gyara yake komai cikin lafiya lau wa ausaduhu najahan tsakiyar da kuma da zan ta hada hada wajen an nahara ma'aja inda zan ta kaiwa in komo Allah malaukakin sarki ya sa ya zamo najahan cikin nasara bai zuwa nema ka fita ba to Allah ya sa ka yi nasara a neman sannan kuma wa akhiruhu falahan karshen ka kuma ya sa ya zanto na rahota yau za ka gani ya ji ya samu amma da karshen abu ko ba zai zama mai daɗi ba sai zanto mutum ya rahota sai ce ya arhamar rahimin ya ubangiji mafi jin kan masu jin kai shi ne arhamar rahimin ya wanda yake mafi jin kan masu jin kai shi ma kun ga isnadinsa akwai wato rauni an gane ku saboda abin warka din nan ji matrukul hadisi matrukul hadisi yau sai ce nauna akar hadisi na 39 قال أخبرنا أبو يعلى قال حدثنا أبو ربيع قال حدثنا يوسف بن عدية عن ثابت عن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهذه الدعوات إلى أصبح وإلى أمس sai malami ibn sunni yace malamin sa Abu Ya'la ya karanta da shi cewa shi ma malamin sa Abu Rabi'a ya karanta da shi shi ma malamin sa Yusuf ibn Adiya ya karanta da shi wannan Yusuf ibn Adiya din masrufun hadisi shi ma aga ya ba isnadin matsala yawa an tabi daga tabitul bunani babban ɗaliban a Anas dan Malik ana nace radiyallahu anhu anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kana yad'u bi hadhihi da'wat annabi ya kasance yana yin addu'a da wa'annan addu'o'i idza asba an gari ya waye wai da amsa haka in ya kai yamma yana biya yana cewa Allahumma ya ubangiji ni as'aluka min fujatil khair ina roƙonka daga alherin da zai zo mun ba zato ba tsammani kun san shi ma wani alherin ya zo ba su ba tsammani mutuwa za su kwarai kuwa bawan Allah da bawan Allah da yake ta kullum ba abin da yake har sai da aka yi mai injiya dan da kodi injiya da Allah ya kai ka baka sai sai insha Allah kullum shi da har ya tsufa bai je baka nan ba to wata rana yana jiran shagon ubangidansa daga baya an mai da gidan shago da shi ne gidan nasa saboda ya ga yadda yake da amana ya ce bari wannan wato wato fuji ake da kairin ce ma shi da ya je biya kuɗin maka ya komai kawai ya zo ya ce mata an gaisa ya ce mata baba ga wannan ya ce ne wannan ya ce takardu yau da ta yi wannan bane da ta yi za a harfa yace me kake yace da kai ba a wallahi bi haka sai mutu ya shi ce shi ce mai ku ji azu kai ne ya wata mi ga idan yana ga ma har ba fa kace yace yayi ita kawai sai wata mi ga ya mutu a bakin sa ka ji ku ji azu kai ne an bayyana da kyau ko ido da haka ko kuma wanda ɗaya daga cikin wata nabi mala ya yana faɗa mala ya ne mota yake nanki wani abu ya san mutumin da ya samu wani kuɗi kamar miliyan ɗari wajen biyar ke wallahi bai zari a karbar sai da ra'ayi ya gaba ya ka biya ka samu likitoci ya kai ma alluran bai aka yi ta murna ayyaka mu bai a yana cikin wannan baccin cikin dare allura ba ta kare ko yana barka yake kudi ku ji ajin kai rike nan a cikin masu kudin mu na garin nan akwai yana nan da rarrabe daga cikin masu kudin garin nan na cikin gari ai ya taba yi wa wani kyauta aka kai shi kawai ko miliyan biyu ya bashi wallahi asibiti aka yi sai dai ban kama suna ba aka zo aka gaya alaji cewa ai gashi gashi da ya je na kwanta a asibitin sai kara mar wata ya linka ba wata ta wannan amma shi bai mutu ba ya yi tashi kaga dai ku ja'atul khair to irin wannan akwai abin da zai yi ba da to ba tsammani in mutum da yana da jiwa ta waje kwalwarsa ta zai amma kana roƙon alkhairin abun ya Allah ya baka nutsuwa amin ya Allah to ballantana kuma kijiyarta to sai yake cewa kuma wa a'udhu bika min fujati sharri ina neman sani a gare ka daga wato zuwan shara abu ba da to ba tsammani wannan kuwa aiki a fili yake yadda ake wa ma'aikatan banki yana zuwa yana buɗe kwamfuta sai ga taki wuduwa an sa fi an kore fujati sharri da ta aka yi da rashin mutunci ba sai ran juma'a ake kora mutum zai ce yayi yayi ya bude kwamfuta ya saki buduwa an kore shi ta wannan kudi ake biyar da ne baka san da wannan abun ba kawai ba wani koyon da ta biyo baya da take nuna cewa yau an da probation kawai ka je rana daya to ya rai ran wayannan da yawa mutum yana zuwa yana bude motar sa inji ya buga kudi ake biyar da ne wane mutum? na ina da lai ta ga wani aiki da ake jari sun kulle shirin bature ne ko tsarin bature ne da ba zai ya kulle ba wani lokacin da wulakanci ba za ma ba ka takarda ba inda kake da access da shi kawai in kaga babu access din yanzu to an kore ka la ila cewa wani sai an sallake shi Allah in ka faɗa kai ma zai kai ne Allah ya kiyaye to guji a cikin rike ba da ko ba tsammani kawai ka je ka kanda wani abu da zai ɓata ma rai to ka rika neman tsari a gurin Allah daga wannan shi ne ake cewa kuja'a ko shi ba wuce ke cewa kuja'a fa inna al-abda la yadri ma yaja'uhu idza asbaha domin bawa bai san me zai afko masa ba bai zai me zai zo masa ba idan yawa yi gari ba da ba tsammani haka nan wa idza amsa shi ma idan ya yamma ta bai san me zai zo ba da ba tsammani bai sani ba kai ta neman tsari a gurin Allah musamman wannan rayuwar ma da gwargwado mutum yana bibiyar ba abubuwan da ake ya san da gwargwado ake za ka yi ta ganin abubuwa marasa daɗi nau'in haka قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا أبو نعيم عن عبادة بن مسلم قال حدثني زبير بن أبي سليمان بن زبير بن مدعم أنه كان جالسا مع ابن عمر رضي الله عنهما فقال sai malami ibn sunni yace malamin sa Abu Abdurrahman ya karantar da shi shi ma malamin sa Amr bin Mansur ya karantar da shi shi ma malamin sa Abu Nu'aym ya karantar da shi shi kuma daga Ubadah bin Muslim shi ma malamin sa ne shi ma malamin sa Jubair bin Abi Sulaiman bin Jubair bin Mud'im shi ma ya karantar da shi annahu kana jalisan ma Abu Umar radiyallahu anhu cewa wata rana suna zaune shi da Abdullahi dan Umar Allah ya kara musu yadda fa kana ji shi sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu fi du'a'ihi naji annabi yana faɗa a cikin addu'a sa hina yusi lokacin da ya yammata wa hina yusbihu kuma idan ya kai safiya ma yana faɗa cewa Allahumma inni as'aluka al-afiya fi dunya wal akhirah اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي واعوذ بعظمتك ان اغتال من تحتي اما قاعد تقول ما ما كبر هدوء ومن تنا جاء ذكر السبعي والمتى يوه kawai zuwa ke tafiya yi ma'anar ka ji tasirin da za ta yi yace na ji yana faɗa addu'a ta Allahumma ya ubangiji ni as'aluka al'afiya ina roƙonka zaman lafiya fi duniya a wannan duniyar ka zauna lafiya ai ba hauji yana cewa zama lafiya ya fi zama ba za ka gane muhimmancin lafiya ba sai ka je asibiti Allah duk wanda ya tashi ina yau kaɗan wannan kalau ba ka da ko kwabo amma lafiyar kalau komai ran kawai yunwa yanzu ya rage kana ji ka gode wa Allah wani ya tashi ga kuɗi ga komai amma bai isa ya gyaruwa ba ko yanzu zaka gyaruwa wata kila sai kai umma ture ni ma cin abinci ma sai kai umma ture ni saboda shi amma wani yana nan wallahi yanzu in ma ka in yayi loma ɗaya sai an ta gaya wa danki yau fa wanda ya ci abinci loma ne lafiya ke wane ne ai ai ta gaya wa danki wani na zakwato wani yana da dubu wani yana Lagos ai ta kiran sa ana waya ai wani ya fara samuwa yau ya ce yayi makwarwa biyu kai ko yanzu nan ka ji maturi na ce ji an hankala ka tafkaci ba saboda sabon yawan abincin ani an mari'a kana iya ci duk abin da kake so to ka gode wa Allah kan wannan ni'ima fi duniya a wannan duniyar kenan sai yake wal akhira da lahira domin kun san akwai wanda za ka yi a lahira ba su da lafiya kun ba da misalan wajen mutum ko ba muka lissafa ana tashi rana alkiyama za ga wani yana farfadiya ya ce da bakin za ga wanda ganyayyen jiki stroke ko paralyze baya wa matansa adini yawa haba sun fi goma wanda muka lissafo wanda annabi ya gaba da alamun wanda zai tashi fuskarsa ba komai maroki shi ne wanda muka fara fata wanda zai tashi a ba yawa ka gani wanda yake baya jin wa'azi wa mana arda an zikri fa inna lahu ma'ikatan zankan wa nahzuru yawm al-qiyamati a'ma to kaga wannan ai masu lafiya ne ke eh za ta ji gurin muhajjalina min athar al-wudu wannan za ta ji kowa yana ganin siyasan cewa ba shi da mutum a kiyamar ba ba shi da lafiya lafiya to kana neman kari Allah ya kare ka kakkata mu kanka a wannan yanayi sai shi ne wal akhira da ranar lahira Allahumma inni as'aluka al afwa ya ubangiji ina ne roƙonka afwa wal afiya da zaman lafiya kun ga abin da rana ta ce da annabi alaihi salatu wa salam lailatul qadr ta ce in na dace lailatul qadr me zan ji yace ki ce Allahumma inni as'aluka al afwa wal afiya fi dunya wal akhirah ita annabi ya ga mata saboda haka addu'a ce babba sai aka baka ba sai Ramadan kawai ba aka sama ita a kullum kullum kana da dabara karka je wannan karka take mutum ya wayi gari da riya ba karka daukan azgaru sabahi kamar cin abinci yadda kake ganin in ba kai ba ka rika neman buredi kenan to haka ita ma azgaru sabahi wallahi karka yi wasa ne wannan rayuwar ba a wasa da ita Allah ake kai wa ƙarar jiki da gangan jiki da rai sai Allah ya baka kariya amma ka zauna haka kawai kana kasa da biya so da haka haka annabi ya gaya mata ne afuwa shine afuwar ayi za ka zo rana da jama kayi abubuwa daban-daban Allah ya jeje kana ya ce ma shine afuwa wal adiya da zaman lafiya dindi ne a addini da idan kana wannan addu'a dini ni dan social media nan media nan da suke rikita mutane ba su rikita ka ba wallahi za ka kalla kawai ka wuce amma ba za ka zo ka ce kai ka rikicewa da ya ce kaza wani wani irin rikicewa ba ko ko din ilimin da baka kai ba amma Allah ya baka fitila wayar ka mai caji ce totila din ka mai caji ce ta kake ba ta rinta da kyau shi kuma ta ka iPhone ce amma ba ta rike caji ta ka Techno ce amma me yake caji da bambanci an fahimta da kyau ko to shi ne abin da za ka kalla da kyau in kana addu'a daidai Allah ba zai sa ka rufe ba duk wannan rufin da ake yau a tashi wani dan neman suna ya fito ya faɗi wani abu wanda already bai san cewa matsala an gama wuce da tun duk kafin tun sauran ba Allah wasu in na kalle shi yanzu yanzu yanzu Allah ya ji ɗan zuma da ba sai wannan matsala an wuce ta sai wani ya zo ya zo yana kumfan baki shi ya zo yana ganin yanzu ya nemo bata wa sabuwa zai kaza tun an gama da yake sun jini yanzu karantar da al'umma kawai aiki saboda haka yan tutauran zai rikita suna yawan faɗa yan tutauran ake rikitawa in dai ɗan tutauran ne kai to za su rikita ka aka rashi yawo da kai kalkora ce bayan su biya amma ne a ciki in gaskiya kake nema abin da yake daidai za ka mutum wani duk girman iliminsa ko an da rashin su yake za a ga kuma Allah ya baka rariya kan ta ce abu kawai ka gane wannan dan hayaniya ne kawai sai ka wuce kai kuma addini kake so ka koya sai ku akwai ko a mutane akwai yan hayaniya wanda su yan hayaniya suke so wanda za a zo a ce a an wuce wannan era din yanzu ake a koyi addini a koma ga Allah tabbas eh ba zamani bane na hayaniya to ake zo a karantar da al'umma su fahimci addini su koma ga Allah in suka fahimci addini ba fa sai ka zo ka bambance wa mutane cewa wannan ko wannan wannan baka ce wannan fara ba wallahi da kansa zai gani yana kallo yace wannan fara ce wannan baka kawai yi kokari ka koyar da shi kaloli da ake koyarwa tun a primary ko to koya maka lodi ya san primary kenan ya secondary ya san tertiary to dalili kar ka nuna ba shi ne dauko ya a wannan to ai hada hada kai ko ana an hada wannan kalar da wannan wajen rini kenan sai ka ba da wannan da kansa zai ba ka da wannan bukatar wannan hayaniyar da ake ka san yaji Allah zai dauranka ka sani ba to saboda haka wannan shi ne to amma ku ku lura da cewa za ku iya category ne akwai wanda za ku kawai dan neman juna ne akwai dan uwa controversial shi ne always controversial duk abin da zai zo kawo rudani kawo a gurin ku shi zai kawo akwai su akwai wanda kuma so yake ku koyi addini kawai ku koma zuwa ga Allah ta alim alim shi za zai baka authentic abu ya wuce kawai ka irin su kake bukata ba hayaniya ba to wannan shi ne to kaga a addini in ba kai wasa ba sai ka mutum ya taho yana da hamasa ta addini amma a rikici ne wallahi kullum cikin hayaniya yake a magane a magana a rubutu a komai ya zama dan hargowa kawai dan ma habba wa dabba a ai wannan kuma layin ka daban a wannan layin ai fata ce zalla ba shi nake magana ba da yawa wasu kila kai tunda ba layi kake ba su mutane sun gane inda na dosa da yawan su amma kai tunda ba har ka take shiga ba za ka gane ba amma su sun gane ko ba ku gane ba ma naziru wallahi sun gane ka girma nura ba ya kai ba a ba wai hawa facebook ba hawa facebook daban ba shi nake nufi ba gane-ganen gane-ganen da gane-ganen da za ku yi shi ba zai ba yawa a shi ba ba zane dadi da madali ne shi ba ba ya jini shiga wannan gurin ya yi duku an gane ku to wannan shi ne ba sai yake cewa wato addini wa duniya ya da duniya ta a rutsar da kai a addini a rutsar da kai a rayuwa kaga mutum ya kasa gane ina ma yake ka shi a duniyar da tsina da komai bai na ne na jiran fai har yanzu ba yake jira da fage an rura da kai wallahi ga shekaru na tafiya ba kai ba za ka gane illa rashin yin aure da wuri ba sai kai auren to dan fai da zuga ka kana da tafiya shekaru na da tafiya to ake fa ka fara in kai aure dan ke da so ya zama abokinka to amma matsalar yanzu kai ka bari an sama balbalatin fikiriya an rudar da kai a kwakwalwa wato bayan sun ruda ma addini duniyar ma ba za a baka ka nemi ta daidai ba ba haka tura yanzu suke mana ba duniyar ma wai a ji a ce wai a ka je kai kai ta mai wani yana raina ma wani ya hana ka aiki wata ka fi kai mai kullum sai a ce kai mai a wasu da suka bi ga ba su boko ba ko sakandiri ba su ba sun gwamnati su tabo su mai da tsinsa a wajen haƙan haƙan ƙasa har baragurai su zo su danne kai amma yau yanzu jiya kake ta waya kullum jiya kake yanzu na samu kaza kai kuɗi a waya miliyan kaza amma ko naira ɗari biyu babu aljihunka ka je ka yi sana'a physical wadda take daidai ka je ka nemi aure a baka amma ba uba mai hankali da zai ba dan bai dan sa wallahi yadda auka kake yi bai za su ci to to saboda haka wannan shine kaga bature haka tsarin sa yake yau da yahudawa a duniya yanzu sun rudar da mu dama ta ya suka yi a daina yaƙar mu banda wannan yakin da kuka ga ana fitowa kuru-kuru ana yaƙar filistin kuma filistin kunyata kunyata isra'ila da yi zan ce musu wannan ruwan wuta domin wallahi la'azim abin da filistin ta yi wa isra'ila a shekara da shekaru sama da kullum shekara ɗari ba ta ɗaya isra'ila wannan abin ba dan kaga a wannan yanayin jirgin ruwan wutar da suke musu sai da suka zo suka sace suka sace wato manya-manyan jami'an tsaronsu guda goma suka sace kwamanda wanda yake kwamanda in chief na tsaro duk wannan security analyst sai da suka sace mutum goma har yanzu ba a sayan da suka ba shi za ke ta wannan hauka kuma su wannan is gaba ɗaya wanda suke kewaye da su tsirara suke kallon a isra'ila ne domin an masu tsirara wallahi al'ajib wallahi duk wannan tsara shi da abin da ta yi mutu da hankali ce wannan abu wallahi kidna ce suka yi gaba ɗaya waɗanda suke kusoji na tsara suka ɗauki har yanzu a kai inda suke ba har yanzu zuwa ji ta tatsar bayanai suke da gurin su tatsar bayanai suke shi da ke wannan kuma dama annabi alaihi salatu wasalam ya faɗa Allah madaukakin sarki baya rusa abu ya kai ce ya ce kololuwa wallahi a kololuwa yanzu ibrahim da take fashewa kawai za ta ce yanzu allah to saboda haka wannan shi ne abin da ake faɗa allah ya baka lafiya a rayuwa da abuwa da zaman lafiya a addininka da kuma duniyarka wa ahli da iyali allah ya tsare ma iyali don wani za ka ga cikin fitinar da yake samu shine matarsa mutumin kirki kowa ya zan kirki ai lafiyar salau amma matarsa ba ta yi kuma kowa ya san ba ta yi in baya gari za ta fita ta nemi maza ko yana garin ta san dabarun da za ta yi wannan fitina ce ta iyali ko kuma babu wannan amma duk abin da ya faɗa ke ta wuce ke ta tsallaka fitina ce ta iyali eh ko ta rika zuga ƴaƴan su suna abubuwa na rashin mutum da ga baya san kaza da yaro a ce gashi nan ku koyi in ya fita su dora wannan fitina ce ta iyali ko kuma ƴaƴa wani za ka ga lafiya salau amma ƴaƴansa ba ta ji fitina ce ka rika gaya wa Allah in ma kana da da baya ji yayin da ka zo biyawa da safe ka rika tuno wannan kalmar wa ahdi ya ubangiji Allah ka madaukakin sarki ka bani zaman lafiya da iyali na kana da da matar da ƴaƴa gidan mai fa gidan mai wani ya gaya mu gidan mai ke gidan mai wallahi yawa ne zuba man sigilan cewa ya ƙara kuɗi dan zane ba ta da ubajin tawo nake gaya wani wani nasara ne a boli nake me yasa baka gaya wa uban da yake na san yadda yake kansa haka yake ne ya ba sai da yake zanta wanda kawai domin sai ba da misali yake akwai wanda ya zo ya gaya wa uban cewa wani na gan shi a guri kaza kuma gurin nan ba gurin kirki bane kaza kaza kaza wallahi sai dai wani dan yaro ji ya kirawo mutumin yace masa kaga yake gaya wa dan wani baya kanka wallahi ya gaya masa wani baya kanka kaji kaji kaji kaji kaji abin da ya faɗa to shi wannan lantaran muna yi da yake wannan abin yake gudu shi ma kai yanzu ya maza na ce a gaban sa ne kai ba wani abu a gaban sa ka faɗa cewa an ƙara ce sai ji an yana kansa zai iya gwade cewa ina ruwa na la haula wala quwwata to kaga ya kare a nan a nan wani bawan Allah da ake gaya mu Allah da kansa da kansa ya gaya wa ya gaya wa abokinsa ya ga ɗansa da ɗan abokinsa ya kirawo abokinsa ya ce wani na ga ɗanka da rana yace to ka jawo ɗanka kunne dan ni nawa baya ji yace kai kokari ka raba ka Allah haka ya gaya na ganki da ɗana yace ka jawo ɗanka kunne domin nawa ɗan baya ji an shi ne ba na so da ilimi in yi ya ke kiransa in yi hankali haka ya gaya ba ka jawo ɗanka kunni domin na wa ɗan baya ka ga irin wayannan mutanen ai ba su da yawa ba su da yawa na hmm wane ne har ya fara yi inna lillahi da ya zo zan kira ga da ya fara kika yanzu ya koma su gari Allah ka kiyaye mu Allah ka tsare mu ba ne mutum na ba ne eh a zuwa ya bile mu din ba kan wannan ake ai ka ga ya fita shi ba shi da wani matsala to shi ne yake wa ahadi to shi ne iyali wa mali da kuma dukiya ta Allah ya kare ma dukiya Allahumma sura aurati Allah ka sitirta al'aurata wannan addu'ar wallahi tana da dadi tana da muhimmanci kuma Allah ka sitirta al'aurata domin inda ana bayyana al'aurar mu gaba ɗaya ne yanzu ko da kowa ba zai ga kowa da mutunci ba wallahi azim kina annabi ya faɗa yake za a ji ranar alkiyama duk wanda kaga yana laifi ya kuya ya yi ba to wanda Allah baya gafarta shi ne masu bayyana ko duk dan adam ne Allah ya nemi abu a ilal mujahirin annabi yake banda masu fitowa fili su ga abokai ai wai dan yana da wani shi ne a shi ne wai magana kawai wai gige ne wai bari ya ga ai ni da yake kaza kai da kai ina ka je kai kaza ni da ne kaza to irin wannan Allah kuma suna cika ba imani wallahi shi ne babban abin tsoron na a haba mala haba bai yi wanka da ayyamare da kaka ina ina ban daki wata ran wani ya wuri ni da ana layi kawai sai yanzu yana turowa ina wanka yana turowa na tura na ce waye nan ne yake na ku ba su ke za na ce wallahi tallahi haka ne kuma haka da ba su zauna a ilahi a ilahi ana wanka da ko ana ta hira na ce to wanda bai wato na zaune bai ga gari ba wallahi na azin na zaune bai ga gari ba wallahi na tun kudo nake wallahi ka zo ma shigo min jiran ka ya bada ba abin da ya dame su amma mala da saboda haka wannan shi ne an fahimta da kyau ko to ranar alkiyama za a zo wani Allah zai kira su ba kafin da kai jiki sai ce sai mutum da ya ga Allah ya fara magana da shi ya kalli dame ya kalli hagu sai ubangiji ya ce ka san kai mun kaza kai ka zai kudin sabo masa abubuwa yake tunda kai waye ya gani sai babu na rufa ma a cikin yake yake to je kai zama na rufa ma an fahimta da kyau shine Allahun masuna bi kace ka gani to Allah ka rufa mana azumi da lulluɓe wanda wanda kake kyakkyawa shine kai karo ko Allah ya rufa ma asiri domin dukkanin mu kullu bin adam khata wa khairul qata'in at-tawwabin dukkan mu masu kuskure ne mafi ya alkhairin masu kuskure ne masu tuba to amma abinda Allah baya so shi sa ake istighfar kullum kai ne kun ka zo ka fada shine ji amalan ka hada ne ji cewa wallahi law alimu qabiha sarira la abassalamu alayya man yankai wa la abadu anni wa man lu suhbati wala bu'tu ba'da karamatin bi hawani yake lakin sakarta ma'aibi wa makalibi wa abauta an sakadi wa an tubiyani yake wallahi da mutane sun san abin da yake koyi a cikin raina na laifuka da duk ba su yi min sallama duk sun daina in na zo zama zan ba da karatu kowa zai rike wannan sai shi ma ya kazanta ce a cikin sa kaza kaza yace da kowa ya gudu a bani da sun daina min sallama duk wanda ya haɗu da ni wala aradu anni da kowa ya dauke kansa gaba biya wa man lutu baki da an daina abota da ni wala gudu ba da karamatin bi hawa da na zamto ana wulakanta da bayan da ake mabana aiki sai ce lakin sai dai ta tarta ma'audi Allah ka rufa min asiri wa makalibi da inda ne sun tibi duk aibu na ta rufe wa afauta an saka inda ne sun ci dan kurakurai kai min abuwa wa an biyari da inda na wuce gona da ni to wayannan ake bukata Allah baya son mujahara baya to shine yake wa alin rawati ya ubangiji ka amintar da tsoro na tsoron da nake ji shin yana cikin tsoro da firgici to Allah ya amintar da kai daga wannan Allahumma hafizni min bayni yadayk ya ubangiji ka kare ni ta gabana wa min khalfi ka kare ni ta bayana wa an yamini Allah ka kare ni ta damana wa an shimali Allah ka kare ni ta haguna wa min fawqi Allah ka kare ni ta sama na wa min tahti ko wa a'udhu bi azabatika an ugtala min tahti ya ubangiji ina neman tsari da karinka wato da girman ka ya Allah ina tawassuli da girman ka an ugtala dan kar in zani ko a jani min tahti ta kasa na kaga duk kuturuwa ka guda shi da ko ina ka kai wa Allah kara قال جبير جبير يتي وهو الخسف wannan kalmar da ya fada wa a'udhu bi azabatika an uja la min dadi shine wato damka fadawa cikin kasa fa kasabna bi wa bidarihi arba qaruna kenan ko kaga Allah cewa ya kasar da yake takama a kanta ka fito kana kwambo kana bi kai ta kai ga kyakkyawawan kaya ga takalmi ga turare ga turarau ga yuhula mai kyau kasa sai Allah yake kasar ta kama ka mu gani zaka taka yanzu to shi ne ya ce abin da ake nufi alkhasfu shi ne damkar ƙasa ƙala ubada ubada ya ce la'adari ƙaunin rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam au ƙaunin zubai cewa wannan magana cewa alkhasfu ake nufi ya ce ban sani ba magana annabi ce ko ko magana zubai kaga an samu idraji kenan magana zubai din wal mudrajat fil hadisi ma a cikin ba abi albazi ruwa da tsakara nau'un akhar am yadiya wani nau'in daban na 41 قال أخبرنا أبو عبد الرحمن قال أخبرنا أبو يونس بن عبد الأعلى في حديثه عن بن وهب أخبرني سليمان بن بلال عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن عبد الله بن عنبسة عن عبد الله بن جنام رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال Ahmad ibn Muhammad ibn Sunni yace malami na Abu Abdurrahman ya karantar da ni shi ma malamin sa Yunus bin Abdullah ala ya karantar da ni a cikin hadisin sa daga Ibn Wahab Abdullah ibn Wahab kenan an gane cikin daliban wa Imam Malik akbarani Sulaiman bin Bilal yace shi kuma Sulaiman dan Bilal ya dantar da shi an rabi'a bin Abdurrahman rabi'a ra'i wanda yadda ake wannan rabi'a shi ne aliya mahaifiyar imam malik ta ɗauki tantakas ta kai shi gurin ta ce abin da nake so fara koya a gurin kaladin ba karatun ba farko a koya man ladabi ko lera da tarbiyya ya koyi tarbiyya ya koyi tarbiyya ya ka fara koya man li'anna baki da sai ila yu'ti duk wanda bai da tarbiyya to ba zai iya ba ɗanka tarbiyya ba ita kuma tarbiyya ba yadda kake so za a yi ba yadda Allah yake so da manzansa za a yi to kai hakuri a bayar da ita a haka don za ku ga babban matsalar da muke fama da ita yanzu da ya sa tarbiyya ba ta zama daidai shine iyaye suna so a ba da tarbiyya ne irin yadda 'ya'yansu suke so ba irin yadda tarbiyyar take ba dan za ka ga an zo da yaro gaban ka ana tambaye ta me yake bukata me kaza tambaye ta ake abin da yake so shi za a yi ba abin da yake daidai ba ya tarbiyya za ta fa'a ba tarbiyya ba za ta yi wa haka wani wai yara ne da zo da su su biyu a gabana wai na zo ga babansu ga kanin babansu an zo da yaran wai yake ce min yau bayan mun gama akan wani kes nasu ke kuma shi kanin baban nasu babansu na sai yake ce min yau malam kuma yaran nan sun ce wai ka takura musu a gabana ba nace na takura muku gaba ɗaya suka fara kibirin na takura muku hawa malam to kullum suka makara sai na tare na takura muku ha ba mana ai kuwa ai da layin da bi ko da duk inda zai ga wata nan ka mutawa uwan ya biyo ni nan yana ni take hawa nace nan an ga ma irin wannan makarantun da suke ne nace ba irin su bane nace idan ba za a ladabtar da danka a nan ba yi ta ba da hakuriyar nace na rantsi da Allah wallahi da kai ka faɗi kalmar ba kanin ka ba sun ban makarantar nan wallahi sai dai ai kaza kaza na jike jike kawai na hakura a haka saboda kai nace amma nan gaba in yi fada a gaban ka kama ga dai to irin wannan shine yanzu kake tunanin tarbiyya za a ba tarbiyya ta kwarai shi sa ake zaben private school din da ke dide inda za ka ga ana uyo malami ne cewa karkai ko tsawa kake wa yaro tsawa ba shi nan muna gani sosai kuwa ba a taba yara tsawa wallahi ba kai akwai baiwa Allah da tudu da gai wata makaranta take so ta kama na yaro nan nake ni da su za ki cire yara yace mun dai ba a taba yara Allah aka tace ni sai ita ba ta so dan jelale to wani irin wannan guraren ke so inda za a je ba a kafa yaro wanda wanda sai abin da yake so da ya afta customer saboda an ka cire an rabu aba mana ya za mu tafi didi ya tarbiya za ta tafi didi an tare da lamatu rabbataha bai wa za ta yi uwar gidiyarta ai shi ne yake miki na rantsewa da Allah ƴaƴan ku ko ƴaƴan gangi da ne za su rantse na gani Allah haka shi ne gwamna a lokacin take wallahi jira zani sai dai ba su makara ba hawa wannan nake masa kaga dan nan na filin bal ba ban na da doka wannan tana anan aka rage ya bar wallahi nake dan nan na ko ina da doka ba ai mun baki wallahi ka tambaye su gani dike ne ka tambaye su gani ina da doka a filin bal ba wannan tana a cikin masallaci ko a makaranta a wannan Allah ya kawai ina ga zamu kai an jibin lokaci yayi abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka yi kuskure Allah ya ji mana wannan ita assalamu alaikum wa sallallahu alaikum ya kai قلت لنا أن نذكرك أن نذكرك كلمة ابن المبارك فهكذا يذكر وأيما أقول إن أكبر الساعة saboda muka faɗa yanzu ba za su shiga kafai ba wannan wannan ba Allah ya duro cewa mai da yake tare su shine yake zuwa saka ta addu'a to muna roƙon Allah mu rubuta shi ya yi maka Allah ba ka hakuri da juriya Allah mu rubuta shi Ojo ce ita ta muna roƙon Allah mu rubuta shi ya ya ba ta aljanna madaukakiya sai ke kuma ga sallaya nan sadaka a cikin fada wa liman to a cikin fada wa liman ka ji malam ka ji sun fita da nemo ladan kuma Allah madaukakin jirgi ya kai maka to insha Allah ta'ala za a tuntuɓa ko don ma ta rika samun nan za a rika tattan da a rika tattan da wani kala wannan kuma me hukuncin rukiya a musulunci kina jami kan shiga cikin mutum har su dinga ta ji aikata wata ayyuka da ba daidai ba wannan kaga ita ba already an mutu wannan matsala shekara da shekaru kin zama da albashi gaba ɗaya ma karatu ya kan ku duniya aljanu mala albanin zariya gaba ɗaya lokacin da aka yi hayaniyar ma Allah ya ji dan zuwa da isa wasu cikin ba su fahimta ba su gani a lokacin cewa magana aljani zai shiga jikin mutum ko to karai karatu to sai ga littafai nan wai da Abu Salam bani yana da asarimul basar yana da wikayatul insan duk littafai an yi su da yawa na ruqiya an wuce wannan ta ba sun tinje an wuce ta gaskiya to da haka eh Allah ya dace da muna roƙon Allah da sunan sa kyawawa da so ku jawo ku Allah ya ko ku kasance da kai Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ta tsawa mun kumbata Allah ka nuna mana kariya kariya ta tsawa mun kumbuje mata wannan da ke mana gaskiya da duniya da kai ne masu neman sana'a da aiki da wato adinita a makarantu muna roƙon Allah ka biya musu bukatun waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ko a gaban Allah ka ga lamarin matasan mu da yayan Allah ka shirya mana Allah ka dora su a hanya wani rijiya muna da Allah da suna yanka kyawawa da ko mu kama da kafafun cin rayuwa da sunan su ya ke ba mu da shi Allah ka yaye wa al'umma musulmi yan uwan mu da suke Filistin wayannan Yahudawa an samu guri da na da shi sai mu rubuta maka Allah ka ba gamsa mana Allah ma da kai da shi kai musu bakin kai a kan kwanta Allah ma da kai da shi ka ragar da Allah kada ka ba su kwanciyar hankali a cikin zukatan muna da Allah da suna yanka kyawawa Allah ka taimake mu Allah ka sauƙaƙa musulunci suna roƙon Allah da suna yake kyawawa da su kuma kuma ɗaukaka Allah ta ƙara da kawai a cikin duniya da lahira Allahumma amina fi awtanina wa aslih hayyatina wa la tumurina faj'al wilayatina azimun khafaqa wa taqata wa tabar zaka ya rabbal alamin salli Allahumma wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin Thank you. Allah wallahi shi kaga abin da Yesu ke ce bala ko da yake malam Suleiman ko ce mun dade muna muna muna waya da kansa Yesu ke ce rana ita yana yana dan dan sati yana fitar da biyan dan ne gurin zaman sa da kaga haka rayuwar shi malam Suleiman assalamu alaikum Allah ya zai ba wa Allah abubuwan da na alkhairi da aka taba da Allah ya madaukakin sarki ya za su bi Allah madaukakin sarki har ka kabarin sa subhanaka allahumma wa bihamdika la ilaha illa anta sati ne zuwa karshen wata ku a samun janayi sati ne zuwa amin ma'ana Thank you.